insha Allah wancan karan mun karanta ayatul kursi mun kuma yi tarjama mun fara tafsirinta lokaci ya kure mana sai muka dakata saboda ka ɗorawa za mu yi a kai tafsirin ayatul kursi aya ta ɗari biyu kenan da hamsin da biyar بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشركون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم to mun mun tsaya muna magana kan wasu a kursu da sama wato ba kuma akan haka na za mu kowa wasu a kursu da sama wato arba kujeransa ya wadaci samai da ƙasa mene ma'anar kujera na lokacin na ɗan fara bayanin da ke me ma'anar kujera da yake allah ta'ala yana magana da mutane kuma ya yi amfani da harshen su ne da su suke magana da shi duk ya isa sakon ya sadu da zukatansu da kwakwalansu ana sa asar da sako zuwa gare ka amfani da harshen ka saboda kursi a luga kujera ke kujera kuma kina ga wani ala da akan yi a zauna a kai kuma akwai kujeru iri-iri daga cikin kujeru akwai kujeran mulki wanda aka ce mashi al'arshi hawa al'aji ana ce mashi karaga don shi kamar gado ne tunda aka kishin gida ana zama ana kishin gida akan al'arshi kursi kuma akan zauna a kai to sai zama kinaya ne ga mulki nan ma haka yau mai fassara nan ibn hugun ya fassara shi ya ce wasu a kursiyuhu sai ya ce mulkuhu wa ilmuhu wa ƙuduratu ma'anar kursi ke mulkinsa da ilminsa da ikonsa to kaga kursi ba yana nufin jiki kenan wannan kujera da ake zama a kai ba abin nufi mulki don da a lokaci akan amfani da wannan a ce kujeran wannan sarkin tana motsi kaga ga kwanan nan da alama kira za a tumfuke shi ke ko a ce ai zai ya yi hasarar kujerarsa kamar yadda lokacin da ake zaɓe akwai a ce a ce jami'a kaza tana da kujera kaza sai a ce wasu yi hasarar kujerunsu kaga ba su koma majalisa ba ke to kaga kujera a nan yana nufin wani abu ne daban ba wai yana nufin wurin zama ne kawai yana nufin mulki to kuma wannan sani a a wancan lokacin sai ina bayani ke nake cewa ainihin akwai kujera madi akwai kujera ma'anawi akwai kujeran allah mai ma'anan sama ta takwas ko da yake ba a ce masa sama ta takwas akwai kuma kujera mai ma'anan ilimi da iko da mulki idan kai an amfani da kursi a matsayin jiki wannan yana nufin ya mamaye samai bakwai a sama bakwai akwai wani kuma jiki sunansa kursi shi wannan jikin shi ma sama ne amma ya shi saman ya ya lullube samai da ƙasa gaba ɗaya to kuma birbishinsa kuma akwai al'arshi saboda haka a wannan an ɗan mutum ya ce sammai tara ne ya yi daidai ya ce sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai da kursiyu da al'ash akwai halitta sunansa kursi kamar yadda muka sa akwai halitta sunanta ƙasa inda muke zo na kai akwai kuma sama ta ɗaya da ta biyu da ta uku zuwa ta bakwai to akwai kuma kursi wanda ya lulluɗe wannan akwai kuma al'arshi wanda ya lulluɗe kursi to lokaci aka amfani da kalmar kursi da al'arsh a matsayin waɗannan sammai da suke birbishin sama ta bakwai a matsayin ba amma ba akan ce masa sam- sama ta takwas da ta tara ba duk da yake haka ɗin amma ba sunan su kenan ba sunan kursi sama ta takwas ba kursi ake ce masa ba sunan al'arshi sama ta tara ba al'arshi ake ce masa amma fi'ilan haka ne tun da birbishin wannan yake ya lulluɗe shi to kuma wani lokaci akan yi amfani da kalmomin al'arshi da kursi a matsayin mulki mulkin allah ikonsa to za mu ga tafsirin wa'annan da nake ba za mu yi da wannan bisa ruwayoyi maimakon ba mutum ya ɗauka kamar ko ra'ayi ne a ruwaya ce aka samu wanda ya nuna haka na farko dangane da ma'anonin wannan kamar kursi din da yake wa'yansu bayan sun yi daidai wasu ɗan bambanta in mutum ya duba tafsirin nuru sakalai zai ga ya haɗa ya gwama ma'ana da kuma da kuma fadara don ce za mu yi maga- za mu yi magana kan ma'ana awwal kafin mu kawo fadara ɗin fadaran ayatul kursi a cikin hisab da isnadinsa daga abi zar ya ce daga utba bin umair al-laifi daga abi zar rahimahullah rahimat- eh, rahmatullahi alaihi ya ce na shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana zaune a masallaci shi kadai to magana mai tsawo in ka- kana iya duba a cikin hisab hisab juz'i na biyu shafi 523 zuwa 524 babi na ashirin zai mutum zai ga wannan hadisi na sha uku zai ga wannan abin da muke karanta amma ba zan karanta duka ya ce ainihin eh, ya- eh, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya magana da Abu Zar magana mai tsawo har ya zuwa inda ya ce sai na ce da shi fa ayu ayat fa ayu ayatin anzalha Allah ta'ala alayka a'zam na tambayi manzan Allah ke nan jagoza wanda zan tambayar ba Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce dan ce ta wace aya ce wanda Allah ya saukar maka wanda ta fi girma a cikin ayoyi qala ayatul kursi sai ce ayatul kursi thumma qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abadhar ما السماوات السبع في الأرض إلا كحلقة ملقاة في الأرض قلات yace ya abazar sammai bakwai in an kwatanta su da kursi kamar dan wani dan ƙwaya ne an kit an wurga a falalin ƙasa wato kila in mutum zai gane wannan akwai wani hadisi mai tsawo zan mai yiwa ya ɗanyen kuma wani ɓangare da gaske cikin hadisin don yana da tsawo amma zan- zan ɗage kai dan mana dan bayani zan bayar ɗan bayani na kusa ma dan ɗan wannan bayani a wancan karon mana tafsiri don mutane su gane sun san mutane sun san kamar ƙwayan gero an san ƙwayan gero ne in ka- in ka za ka kwatanta girman abu da wani abu misali da za ka aje ƙwai ka aje gero ƙwayan gero da ƙwa- ƙwaron ƙwai ya ka ga bambanci kwai ya nunka a- girman gero sau nawa kaga ya nunka shi ko to nan- wannan ƙasa da muke zaune a ciki in ka in in in ka yi karatu ka san as ka san gulo ka san map ɗin da ne a a kewaye a dunkule a- ruwa ya fi yawa ya fi ƙasa yawa to inda za a aje ƙasa din gaba ɗaya inda muke barin ce duniya abin da ba wuce gani duk duniyar da muke zuwa akai inda za a aje a waje guda a aje ƙwaran gero a waje guda to kwatanta girma da duk duniya da ƙwaran gero ya ban na yi maka da kwai ne don ka za ka ce ya ninka ya ninka da yawa to duk duniyan nan da kuma ƙwayanan gero an ka girman yana da girma ko to sama ta ɗaya girmanta tana ganin kamar yadda duk duniyan nan ƙasa kenan take ganin ƙwaron gero haka kuma sama ta ɗaya take kallon ƙasa to ita kuma sama ta biyu haka take ganin sama ta ɗaya haka kuma sama ta uku take ganin ta biyu haka ta haka za haka za har ta bakwai take ganin ta shida to haka kuma kursi ke ganin sama ta bakwai wato wannan ƙasan yadda take haka da kwale tsakani akwai horo to sama ta ɗaya ta kewaye ta ta rufe shi ne kamar haka ta rufe shi ta sama daga ƙasa shi yasa sammai su ne ƙasai a lokaci shi ne kada Allah ta'ala Allahu ladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithluhum bayanan duk wannan ƙasa ba za ka ga samawati wal samawati wal samawati wal ard a ko ina alquran samawati wal ard ba samawati wal ardina samawati wal ard kaga ƙasa kwara ɗaya ce to amma tun da yake sama ta ɗaya ta lullube ta ne in ka ce ta sama ta rufe ta ta ƙasa ma ba ko da kake cewa sama ai ga abin da ke birbishin ka ne to ƙasan ga ƙasa ke to sama ta biyu ita kuma haka ta rufe ta sai da ta ba da sarari wanda yake ainihin kamar yadda nake ba ku misalin nan a ce ainihin duniya tana kallon ƙwaron gero to haka nan tazaran da ke tsakani kaga da nisa to haka nan ainihin sama ta ɗaya take ganin ƙasa haka kuma ta biyu take ganin sama ta ɗaya haka ba cikin wannan wannan wannan ya ɗan mun ɗan yanko ɗan kaɗan ne akwai wani wurin da ya ɗan kawo shi da ya ɗan da ɗan tsawo shi ma hadisin yana da tsawo amma ba zan karanto duka zan shi ma zan karanto wani ɓangare wannan a cikin a cikin kafi cikin kafi in mutum ya duba jiki na takwas shafi 153 hadisi na 143 masu ilmi na tabar ɗin za su gani amma dai ba zan karanta duka ba don hadisi na da tsawo da bayan ya kawo isnadi an wani an wani an wani a yanzu abi abdullah alayhi salam ya ce ja'at zainab al-attar al-ula ila nisa'in nabi sallallahu alaihi wa alihi wa banat yace wata mata mai wanda ake ce mata zainab al-attar shine turare wato ita wannan zainab din tana sai da turare ne sai za ake ce mata zainab turariya sun al-ula tana an ci tana cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam albarki a littafin sa ya ya sa cikin wanda aka aka rawaito hadisai daga wajen manzo Allah ta wajen a cikin tarjama alamun nisa kuma mu'jamar rijal da an kawo sunanta ita wannan sunanta Zainab al-Abbar al-Qula sunanta da yake to ta zo wajen mata annabi sallallahu alaihi wa alihi da ƴaƴansa mata to ta kasance ta karɓa sai da masa da turare sai ta zo sai annabi sallallahu alaihi wa alihi ya shigo gida ya shigo alhali tana wurin matan mata matan gidan da ƴaƴan mata na gida sai ya ce da ita idza ataitina tsabar buyutan tsabar tsabar buyutan yace idan kika zo gidan mu gidan mu kan kan dadada to suna suna sai da turare a sai turare mai sai turare zo gida ai kaga gida zai daɗi zai sai in kin zo gidan mu gidan mu kan da ya ce mata faqalat ya rasulullah sai sai sai sai ce biyutuka birihika adaibu ya rasulullah ai gida gidanka da kanshinka ya fi ya fi daɗin kanshi wato kanshin manzo Allah ya fi na turare sai ya ce da fa'iza bi iti fa'asini wala ta gashi fa innahu atqa wa abqalil mal yace to in kin sayar kuma ki kyautata kuma karki algushu domin shi ya fi takawa ya kuma fi wanzar da dukiya wato in kin sayar da turaren ki ya zama ki kyautata sayarwa kuma karki albushi albushi ne a- a- a cakuɗa mara ƙanshi sosai da mai ƙanshi sosai a ce shi ne kamata ya zo da mai ƙanshin na sosai a ce kuɗinsa kaza a zo da wanda bai kai ƙanshinsa ba a ce wannan ba irin wancan ba ne wannan imitation shi mu kuɗinsa kafa haka ya kamata mai bai kamata mutum ya ya mutsa mai kyau da maras kyau ce shine mai kyau ba algushi ke to shi zai a manzo Allah ya koya mana wannan na karanto ne saboda akwai fa'ida a wannan musamman turarawa daga kun turare da muke yayin sayan shi har ma sun sun samu daina ce kullum sai sun ya mutsa shi da mai har suka lalata shi gaba ɗaya bace muna ce mishi zafara muna ta siyan shi da yana da daɗin ƙanshi muna sa a ɗaki duk sun ɓata shi da mai sai ka siya in ka in ka sa duk sai ya zama ƙanshin nan da nan ya tafi sai su cika shi da wani turare na daban sai su baka sai ya zama ba shi ɗin bane to yadda yace ki to karki algushi domin yin yin rashin algushi da kyautatawa shi ya fi takawa takawan Allah ke kuma shi ya fi wanzar da dukiya in kana son da dukiyan kai wanzu to ya ya kama- ya gaskiya tsakanin ga Allah sai dukiyan kai wanzu ba ba- ba in in kai kare da kai algushi sai ka ƙara dukiya ba zai zama ba albarka a dukiya kuma ba zai wanzu to shi kenan wannan wani darasi ne daban tun da batun al'arshi ne ya- ya sa a ruwayan nan ya batun kursi ne to sai sai sai ta ce da shi ya rasulallah ai ba yau ba na zo da turare ne ba ai na zo ne don in tambaye ka dan gane da azaman Allah azza wa jalla abin da jikin ya ita kala ya rasulullah ma ataitu bi shay'in min bai ban zo da wani abu na kayan sayarwa na wa inna ma ataitu an as'alaka an azamatillahi azza wa jalla a zo in tambaye ka dangane da girman Allah azza wa jalla faƙal sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ce jalla jalalullah sau hadduki an ba'da zalik azamatillah wa ne ina ina- ina mutum a gaya mashi azamatillah sai ya ce ja- sai manzo Allah ce jalla jalalullah zan baki bayanin wani abu daga cikin wani ta ce tana neman a gaya mata azaman Allah zai yiwu sai ce zan gaya maki ba'dan azaman Allah ba'dan sau hadduki an ba'da zalik ثم قال إن هذه الأرض بمن عليها إن التي تاتها كحلقة ملقاة في فلاة قيين قيين yace wannan ƙasar da abin da ke birbishinta da abin da ke ƙarƙashinta to kamar ƙwaya ce 'yar ƙarama an wurgar da ita a falalin jeji in an kwata ta ta da sama wa hata ni bi mun fiha su kuma waɗannan wannan ƙasan da saman in- in aka kwatanta su kuma wa man aliha da abin da ke ciki da waje waje a- a- in- inda lati ta ta ga wanda ke birbishinsa ta ta nan ya zo ta ta ya ce karkashi ne amma yana da birbishi duk ɗaya tun da da sama da ƙasa duk ɗaya ne ana ko ba lura ba ko ya ce ta ta ko ya ce fauka duk ɗaya ne saboda mene fauka da tata kinaya ne da da inda kaga abu in abu in abu ya lullube ƙasa gaba muna ƙasa ne amma ƙasa wat- wat- wata sama ta lullube ta lullube ƙasa ne to ta saman mu nan menene sama ne to ta kafa mu fa Yawwa, saboda ya lullube gaba ɗaya saboda kan alubi ya lullube ka ta sama da ta ƙasa su- sunan shi sunan sama sama sunan ƙafa- ƙarƙashin ƙafan ka ƙasa zai ce wai nan ma sai manzo Allah ce wadda take karkashinta ita kuma kamar ah, ka- zu- i- i- kamar ainihin halkatin halka kamar wani dan ku- dan dan guda kamar na jini haka dan halka dan dan guda dan guda dan ik- kamar shine ba da misali kamar kwayan kawai gero dan guda kaɗan eh, a- a wanda aka wurga a fadalin jeji iyin shine ainihin an ce al'ardul mustawiya malsa wato ƙasa wadda ta take falali ba tudu ba kwai in ka wurga ya kai ya komo kasa ka- ka- ka- aka samu falalin jeji badali ba sa ba tudu ba kwari ka aje ƙasa ka aje ƙwayan gero masa ka kwatanta in ka ga girman su in ka gane wannan to sama ta ɗaya tana kallon ƙasa kamar haka nan amma halka ce ba ba ƙwayan gero ba ni ne ce muku gero don a gane amma halka ya ce halka kuma yana nufin ɗan gudan abu ko ma na menene digo ko da gudan jini ne ɗin ko wani abu mai kama da haka. to sai ya ce kuma wa thalithati ta uku kuma aka take ganin ta biyu hatan ta ila sabi yana ta gaya mata ya kai na bakwai yana faɗin cewa ita ta uku tana ganin kuma ta biyun kamar ɗan ƙwaya ne a kalali ita kuma ta hudun ta ka take ganin ta uku ta biyar ake take ganin ta hudu haka da har sai da ke da sai karanta wannan aya ya ce halaka sab a samawatin wa min al-ardi bi khalaq halaka sab a samawatin wa khalaq wal ardi ya yi ci sammai bakwai da wanda da da da ƙasa kuma kamar haka kun ga samawat sab'i su ne ardina sab'i in ba ka bar alƙur'ani da za ka ga an ce samawatul ardi ne ko samawatul ardi amma a addu'o'i ma'asurai za ka ji an ce samawatul sab'i wal ardina sab'i saboda haka samawatu sab'i wal ardina sab'i in ka fahimci wannan magana da muke abu guda ne ƙasa fa guda nawa ne ɗaya ce inda muke zaune aka to ba zan karanci ba nan gawo hadisin na da tsawon kana da sha'awa ka je ka samu ana faɗi shafin a cikin kulayi sai can ƙarshen hadisin kuma zan zan ki tsaki yankowa inda ya shafar yace wa hadhihi as-sab'atu wal bahr wal makfuf wal wal jibal wal bard wal hawa wa hujbun nur inda da kunzun annan za Allah ya bada labarin banda sammai bakwai din nan akwai waɗansu kuma akwai kogi baharul makfuf akwai kogi kamemmen kogi wato ruwa banda baya ta'adda kenan ya tsaya kyan akwai kuma jibal bayan wannan su ma bayan ba'aron maku wanda yake shi kuma yana ganin saman bakwai kamar yadda saman bakwai take ganin sama ta shida to ni shine ban karanta muku ba sannan yace bayan sammai bakwai akwai baharul maku kun ga shi ma wani abu wani falali ne da ruwa amma ruwan baya ya tsaya kyan baya baya ta'adda baya sama baya kasa sannan bayan shi akwai jibar jibar jibalul bard akwai kuma waɗansu tuddai na sanyi ko ƙanƙara ne ko wani abu ne kuma shi kuma ya dole da shi kuma baharar mako to kun banda wannan akwai hujubun nu hijabobi na haske shine hadisi mai tsawo da na yanki kowanne sai ce shi shi baharar mako yana ganin sama ta bakwai kamar yadda sama ta bakwai take ganin ta shida kamar yadda ta shida take ganin ta biyar kamar yadda ta ɗaya take ganin ƙasa kamar yadda ƙasa take ganin ƙwaya to sannan kuma birbishin baharul makku akwai jibarul bar birbishin jibarul bar akwai hujubun nu to sai ya ce to su hujubun nur din nan kuma a wajen indar indar kursi ka halakatin fi falatin kai to ba ba ka kun ga a kursi birbishin shi akwai waɗansu waɗansu shangaye waɗansu shamakai wanda su ba a kira su ginshiƙan sama ba sai aka kira su kogi kafaffe kakantangage da kuma tuddan sanyi ko tsaunukan sanyi sannan kuma sai kuma hijabobin haske shamakan haske to su kuma in ka tattara su su kuma kursi na ganin wannan kamar wani ɗan ƙwaya ne a balai sannan sai manzo Allah ya karanta wani aya wa sa'a kursiyyu samawati wal ard kursi ɗinsa ya wadaci sammai da ƙasa to kun ga wannan ma'anan kursi a nan menene wani jiki ne halitta wanda yake ya lullube saman bakwai ba tsakanin saman bakwai da kursi akwai 'yan su hijabobi akwai hijabobi daban-daban kamar hujubin nur na ba gaya mana hijabi nawa bai kafin a kai kursi wala ya udo hibbuhuma to kuma in kaga irin wannan ka san yanzu ko da a ce ainihin gudanar da wani al'amari ne aka sa aka sa a hannun wani aka ce gudanar da al'amarin wata masana'anta ko wata ma'aikata da ma'aikata da yawa da gine-gine da sauransu to wata rana sai ya manta da wani ko kuma biki a wani ko ya manta wani abu ko kuma mai zama bai san wani abu tun ba ma a ce yadda ka ga dan najeriya ba an taɓa zo aka tambayi wani wani principal ɗalibai nawa ne a makarantar nawa ne ma ɗaliban sai aka ce to malamanka malaman da suke koro a makarantar nan guda nawa ne ya ce nawa ne ma malaman sai aka ce masa azuzuwa na kuke da shi nawa ne ma azuzuwa da kuke wai shi ne principal to kaga ina shi ina sanin abin da ya wuce wannan kamar yaya kima abin da suke ci yaya baccin da suke yi ya wane ne ke ya jarabawoyin su waye ke ci waye baya ci ba ke samu kaza ka ga wannan zai ce kai ko tafi kawai ji bai sani tun da kaga waɗanda ya kamata ya sani ma shi bai sani aka ce min na local government in ka ce local government din akwai mutum nawa sai ce me ya business na da allocation nake jira a kawo in wawura na wawura ba dai gwamnan jiha mutum nawa ne kwamishinan ilimi ko ministan ilimi ɗalibai nawa ne za su fita makaranta bana ministan samar da ayyuka nawa ne za su yi graduating bana ka ka ɗauko jirali ba abin da ya dame shi bai sani to wannan karin cika wani ba ku misali ne da cewa to shi Allah ta'ala shi ke gudanar da duk waɗannan al'amari kuma wala ya udo hudu aki gudanar da su gaba ɗaya kuma yadda yake kula da kowane abu mustaƙilli kamar baya kula da komi sai shi ne kuma a lokaci guda kuma yana kula da komi kamar yadda yake kula da wato inda Allah ta'ala mukaddara a ce yana kallon ka yana kallon ka kamar baya kallon kowa sai kai ne to kuma a lokaci guda haka yake kallon kowa da komi kamar yadda yake kallon a lokaci guda wato kulawan shi da wannan ba zai samantar da shi kulawan can wannan su ce ta Allah kuma bayan ta mahalukai ba wani mahalukin da zai wani ya kasance yana kulawa da abubuwa da dama a lokaci guda rodin ya ɗauki wani abu zai manta wani to shi ko Allah ta'ala wala yudu hudu wato ainihin kiyaye su sammai da ƙasa ɗin nan kenan to bai gagare shi ko ya dame shi ko ya zama ya wahala masa wa huwa al-aliyul azim shine buwayi shine madaukaki kuma babba sai ce yace kuma har wala manzo Allah gaba da cikin bayani yace to kuma wayannan wayannan samai bakwai da bahar din mahkufin da jibalul bar din da hawa akwai ma hawa shi sannan hujubun nur din da kursiyu a wajen al'arshi kuma kamar wani kwaya ne a falalin ji to kaga kursiyu yadda take kallon kuma al'arshi kuma take kallon kursiyu kamar yadda kursiyu take kallon don yi nan na ma ya kara da alhawa yawa a baya banci muku da hawa ba akwai ban faɗa ba akwai baharul makfu jibarul bar alhawa hujubun nur wannan suna tsakanin sama da bakwai da kursiyu kowanne girmansa yana kallon ɗaya kamar ɗan ƙwaya to su kuma duk an jibrata kursiyin kansa to kuma al'arshi na ganin shi kamar ka halkatin fi falatin ƙiyya wata la hadil a sai manzo Allah karanta wa alwana ar-rahman ala al-arshi istawa a cikin ruwayan wani ruwayan na Hassan hujub abul hawa alladhi ha tahawara fihi al-qulub yake a wani ruwan an ce hujub din sun zo kafin hawa a wannan kuma hawa kafin hujub to wannan wannan ina yanko mana ɗan kaɗan wani mai sha'awa yana iya karanta to kun ga wannan ya nuna kenan akwai akwai akwai jukkuna na halitta na Allah ta'ala banda wannan ƙasa da muke yanzu muna kallon ta muna kanta ba mu san iyakanta ba mu faifaye da sanin to kuma sai aka nuna mana akwai sama birbishinta ita kuma yadda ƙasa za ta dubi ɗan ƙwaya ƙarami haka nan sama ta ɗaya take kallon ƙasa ɗin to haka ta biyu take ganin ta ɗaya wa haka za har ta bakwai take ganin ta shida to sai kuma aka ce min tsakanin ta bakwai da ta shida da da kursi a tsibirbishin akwai in su shamakai akwai shamakin kantangaggen ruwa akwai shamakin tsaunukan sanyi akwai shamakin iska sannan kuma akwai shamakin haske shamakan haske ba shamakin haske shamakan haske to sannan kuma kowane yana kallon ɗaya kamar yadda ɗaya ake kamar kamar ɗan ƙwaya a falali to haka kuma kursi take ganin wannan shamakan haske ɗin to haka kuma ita al'arshi take ganin kursi to wannan ubangijin da ya halicci wannan wala ya ɗoɗo hibzuhuma kaga an ba wannan matan zainabul abara ba'adin wani abu na azamar Allah to wani wayansu ma'anonin na ayatul kursi a cikin kitabar tauhid na ibn babawai da isnadinsa daga daga abi ya zuwa abi basir daga abi ja'far alaihi salam a cikin hadisin yana ambaton sifan ubangiji azza wa jalla a ciki sai ya ce lam yazal hayyan bila haya kana hayyan bila haya bila hayatin hadis qayyum kenan wannan fasara ma'anan qayyum kenan tsayayye da al'amuransa wato bai gushe ba shi rayaye ne tun ba rayuwa kuma rayaye ne shi ba tare da rayuwa wanda ya so mu harola a cikin tauhidi da isnadinsa hadisi mai tsawo daga abi ja'far alayhi salam kana hayyan bila kaifin wala aini hayyan bila hayatin hadasa bal hayyun li nafsi Allah ta'ala ya kasance rayayye ba tare da ta yaya ba ko a ina ba kaif da ayin ba a jingira ma Allah da kaifa da ayin kainuniya da ainiya da ba a jingira ma Allah kaifa ta yaya rayuwar take aina ta ina to rayuwa wanda babu kaifa babu ayin hayyan bila hayatin hadasa rayayye ba tare da rayuwa samamuwa wanda aka samar da ita daga baka sai ita bin shi ya samar da rayuwa ɗin to amma shi rayu kafin ya samar da rayuwa bal hayyun da nafsi shi raye ne ga ƙashin kansa wato hayat ɗin nan sifa ce zatiya ko ko fi'iliya ce masara sifa ce zatiya zatin hayatullah ainullah ba ba ka iya raba Allah da rayuwarsa sabanin mahlukat wanda ya sama masa rai da can ba su da rai sai ya sa masa rai kamar yadda yake ake halittar mutum daga digon mani sannan kuma a maishe shi gudan jini a cancan za shi haka maka masa na hura masa rai sannan kuma a zo a zarara to shi kaga rayuwa a jikin mahaluki dama can jiddadin rayuwa ne ko an sa rayuwa ne an sa ne kuma ana cewa to na Allah fa shi hayyun li nafsi to sannan kuma wani har wala dai a kitabut tauhid din dai da wani isnadin ya ce inna allaha ta'ala nurun la zurmata fihi wa aliman la jihara fihi wa hayyan la mauta fihi Allah ta'ala wannan shi ma faɗin Abu Ja'far ne alaihi salam daga Jabir al-Ja'fi yana cewa Allah ta'ala haske ne babu duhu cikinsa masani ne babu jahilci cikinsa raye ne babu mutuwa cikinsa a cikin mahasin na baraki da nasa isnadin ya ce an tambayi abi abdullahi alaihi salam dangane da faɗin allah ta'ala man zallabi ya shafa inda ku illa bi izini ya alam ma bai na biyu sai ya ce na hannu ula'ika shafi man zallabi ya shafa inda ku wane ne wannan zai ceto a wajen allah akwai mai ceto wajen allah illa bi izini an yi istisna'i kaga babu sai wanda Allah ya ba izini yawa to sai ya ce to mu ne wa'annan masu ceto ma'ana a yi mata ahlul bait a cikin tauhid wancan wannan wannan ruwan ya fito daga mahasin na baraki amma mun koma kitabar tauhid na Sheikh Saduk shi ma hadisi mai tsawo a cikin shi akwai mai tambaya ya tambayi abi abdullah dangane da faɗin allah ta'ala ar-rahman alal arshi stawa a cikin suratu ba sai abu abdullah alaihi salam ya ce da shi bi zalika wasafa nafsahu wa kadhalika huwa haka nan allah ya sifata kansa haka kuwa yake ar-rahman alal arshi stawa huwa mustawlin alal arshi yawwa mustawlin wasu akwai wasu mutane masu fassara istiwa'i da daidaito mustawlin yana nufin ya sallatu a kan mulkinsa ba ya zauna a kan ba ya zauna a kan al'arfi ba ya daidaita ba ya sallatu ma'ana a mulkinsa kamar da ce ainihin da al'ashi da kursu suna zuwa da ma'anan jikuna din nan na sammai da ƙasa suna kuma zuwa da ma'anan mulki da iko da ilimi to a rahman allah istawa istawa ma'anan istawra ma'anan sa ke wa kadhalika wa mustawlin ala arshi ba'inin min khalqi ya ba'intu daga halittarsa min gayar an yakuna al-arshu hamilan lahu wala an yakuna al-arshu hawiyan la ba tare da al'arshi din shi mai mai daukan sa bane ko mai tara shi wala anna al-arshu muhtazan lahu wala walakin na na ƙulu ko hamidar ashi wa musufar ashi ba ba shi a maimakon haka na ba ma abinda muke cewa shine shine marikin al'arshi shine madaukin al'arshi ba al'arshi ke dauke da shi shi ya rike al'arshi ke dauke da al'arshi ba al'arshi ka gadon sarauta ne Allah ya daidaita ya zauna a kai ba kuma yadda suke fasara garin istawa maimakon istawa su suka cewa ya daidaita wannan ƙulu min zalika ma ƙala wasu a kursi wasu samawatu kuma muna faɗin abin da Allah ya faɗa da kansa ya ce wasu a kursi wasu samawatu wal ard fa tabbata na min al arshi wal kursi ma sabata sai muka tabbatar dangane da al arshi da kursi abin da Allah ya tabbatar wa nafaina an yakuna al arshi wal kursi hawiyan mun kore cewa arshi da kursi ya zama sun tara Allah wa an yakuna azza wa jalla mutajan ila makanin au ila shay'in min ma mun kuma kore cewa Allah azza wa jalla ya zama mabukacin wuri ko mabukacin wani abu na abin da ya halitta bal khalaqahu bal khalquhu mutajuna ilai halittan sa ne mabukata ya zuwa gare shi to idan ku idan kuka ce Allah ya zauna akan wai ya zubula wannan maganar masu kutse ne a al'amarin Allah suke suna cewa ko ya zauna a kujera ko ya kishin gida a hausa to idan ka zauna a kujera kai kai mutu idan ka zauna a kujera ko ka kishin gida a kan gado ina da tambaya kujera ne ke bukatan ka zauna a kanta ko kake bukatan ka zauna a kujera in ka kwanta a gado gado ne yake bukatar ka kwanta a kansa ko ko kai ne kake bukatan gado in Allah yana zama ko yana kwanciya shi mabukaci ne to Allah ba mabukaci ne ba komi ba kowa da komi kuma bukaci ne zuwa ga Allah saboda ka da arshi da kurshi suna bukatan Allah Allah ya bai bukata da wannan har wala a cikin kitabar tauhid ne ne a farko lokacin da nake cewa kitabar tauhid din yana da kyau mutum ya dauki kitabar tauhid ne ba ya duba ko a intanet ba ko ya sami kofi ya karanta a ya sami kitabar tauhid Sheikh Sado ya cire girman kai ya je tankushe kawa gaban malam a karanta masa sanka sanka ana masa bayani malamin kuma wanda ya san karatun ba shi ma wanda zai ce mai aka ce ya fasara maka da larabci ba don ya yi arabiya yanzu nan ayar yau ya san abin da yake faɗa shi ma to ya koya maka to shi ne za ka gana kana bukatun ka san wannan da mutane za su karanta kitabar tawhid masu wahamin nan ma wahamin Allah duk da ya fita musu littafi ne kuma mujalladi ɗaya ba ba wani kato na taɓa zuwa da sunan ɗaga na wanka to kun ga kitabar da wuri da zai fara ɗaya shi kina amma ko akwai akwai akwai ru kuma ruwayoyi ne to har wala a cikin tauhid da isnadinsa daga annabi sallallahu alaihi wa alihi shi ma hadisi mai tsawo yana ambaton azaman Allah azza wa jalla jalla jalaluhu ta'ala shi annabi sallallahu alaihi wa cikin sa yana faɗi bayan ya faɗi ardina sab ya ci faɗi kasai bakwai thumma samawati sab ya kuma ambaci sammai bakwai wal bahrul makfuf wajibarul bar ya faɗi wannan sai ya ce wa hadhihi sab'u wal bahrul makfuf wajibarul bar inda hujubin nur kal'atin fi falatin qi waɗannan duk sammai bakwai ɗin da wannan kogi katangagge ɗin nan da waɗannan tsaunukan sanyi ɗin nan ko tuddan sanyi da kuma waɗannan hijabobin haske a wani ruwaya akwai hawa ma a tsakaninsu akwai iska a tsakaninsu to su kuma tamkar wani kwaya ne da aka wurga a falali wa huwa sab'un alf hijab hijabin nan dubu saba'in ya zahabu nuru bil absar kowanne hasken wa'annan hijabobin na tafiya da haske ba zai ka kalli wujubin nuru ba ba zai muna cikin cikin shabaniya a ta tarika absarul qulub hujuban nuru wata sir arwahuna mu'allaqatu bi izzi kursi wannan ce wannan zurfin ma'anan wannan makamala an ina ya Allah sai ce ya rabu ni dai ban san ma'anan wannan ba amma Allah ka amsa maka kamar yadda yake a ma'anansa dan ni ba zan gane hatta ta harka absarul qulub hujiban nur to kaga akwai hujiban nur wanda aka ce in ido ya gani zai zai kashe idon to hadhihi sab'i wal bahr al makfuh wal jibal al bard wal hawa wal hujb inda al hawa alladhi tahawara فيه القلوب كحلقة في فلاة قية yace kuma duk waɗannan ka jibrita su suma waɗannan saman sammai bakwai dinnan da baharul makub da jibaru da bar da hawa da hujubun nuru kuma a wajen hawa to kaga hawa ya hau a nan a wannan ruwaya ya tsallake su to shi kuma wanda shi hawa dinnan sararin nan ya ainihin zukata za su ɗamauta kaga ba batun ido ba zuciya ma ya sawwala ba zai yi zai ɗimauce ba zai iya gane ba to shi kuma a wajen hawa ɗin nan kamar ƙwaya ne a kadari wasab'i wal bahri wal makbuh wal jibal al bard wal hawa wal hujub fil kursi ka ala qadam fi balati baki thumma tara hadhihi al aya wasi'a kursiyuhu as samawati wal ard wala ya'uduhu hibbuhuma wa huwa al aliyyul azim a cikin rawarsul kafi akwai shigen irin wannan ruwaya na tauhid shi kuma da isnadin sai zuwa annabi sallallahu alaihi wa haura a cikin kitabun tauhid shi ma hadisi mai tsawo shi ma wani bangare daga cikin hadisi sai ya ce thummal arsh bayan ya kawo tun daga halittar ƙasa musamman wannan wannan wannan ya jera to sannan sai ya ce sannan kuma al'arsh fil wasilil munfaridi min al-kursi shi kuma a saduwa wanda yake kadaitacce daga kursi wato bai hadu da kursi ba daban yake da shi la'an la'annahuma babani min akbar abwabil ghuyub domin su da arshi da kursi kobobi ne biyu mafi ya girma na kobobin koye gaibobi aka ce wahuma jami'an gaibani su kuma duk cikin sun kata ta kursiyu da da al'arshi da kursi kuma gaibu ne guda biyu wahuma fil gaibi makarona ne gwami suke a cikin gaibu la'annar kursi ya huwa babu zahiri min al-gaibi alladhi minhu matla'ul bad domin shi kursi shine kofa buɗaɗɗe bugu ba zahiri kai na gaibu wanda yake buɗe ƙofan taron komi taron komi wa minhu al-ashya kula daga nan aka samu duk sauran komai daga nan aka kirkiro abubuwa wal arshu huwa ba huwa babu al-batin alladhi yujadu fihi ilmu al-kayf wal kawn wal qadar wal hadd wal ab wal ayn wal mashiya wal sifat wa sifat al-irada wa ilm al-alfaz wal harakat wal tark wa ilm wa ilm al-awd wal bada shi ko al-arshi shi kuma shine kofan batini wato kursi kofan zahiri ne al-arshi kuma kofan batini kursiyu shine kofan zahiri daga shine aka kirkiro duk abin da aka halitta sauran kirkirin halittu sannan shi ko al'arshu shi kuma kofan baɗini ne daga nan ne aka sami kaibu da kaunu da ƙadaru da haddu da ainu da mashiyatu da sifatul irada da ilmul alfaz da harakat da tark da ilm da aud da bada to kuma su biyun nan su biyun nan sam kursiyu da arshi fahuma fil ilmi fil ilmi babani makarunani su kuma a wajen ilmi kofofi ne biyu a kwani la'anna malakal arshi siwa malakal kursi domin mala'ikin mala'ikin al'arshi daban ne da mala'ikin kursi wa ilmuhu a gaibu min ilmin kursi ilmin shi ilmin al'arshi kenan ya fi koyuwa daga ilmin kursi ومن ذلك قال رب العرش العظيم فجنني الله تعالى شيني رب العرش العظيم اسكن توبة كان وجن قرشي لقد جاءكم أي صفته أعظم من صفة الكرسي وتصبان سياب جرمان وبربشين صفة الكرسي وهما في ذلك مقرونان سوكما دوكا أوانا سكي wannan kitab ta wani wani bangare muka yi har wala a wani a wani yankin kuma an tambayi abu abdullahi dangane alayhi salam dangane da wasu a kursi samawati wal ard sai yace ilmu kursi samawati wal ard yace ya wani wanda ya tambaye shi sunan sa fudayl yace ya fudayl as samawati wal ard wa kullu shay'in fil kursi yace samawati wal ard gaba ɗaya da komai da komai suna cikin kursi a cikin kafi akwai shigen irin wannan mun komo tauhid cikin littafin tauhid har wala ainihin daga zurara ya ce na tambayi abu abdullahi alaihi salam dangane da faɗin allah azza wa jalla wasu a kursi wasu samawatu wal sai ce a samawatu wal ardu wasu inar kursi amin kursi wasu a samawatu wal ardu ya ce to samai da ƙasa sun wadaci kursi ko ko kursi ne ya wadace su faƙal balil kursi wasu a samawatu wal ardu ai haka aka faɗa ko wasu a kursi wasu samawatu wal ardu to shi yana tambaya to wane ne ya wadace wani samawatu ala sun wadaci kursi ko kursi ne wanda yake a kursi ne wadaci kan da wal arshu wa kullu shay'in fil kursi kaga wannan kursi kuma ya zo da ma'anan zuwa da Allah mulki ke ba halitta tunda bayan babin halitta mun faɗi cewa ainihin al'arshi na birbishin kursi to har shigen irin wannan dai har wala a kitabar tauhid an tambayi zurara dai shi ma daga ruwayan zurara shigen irin wancan cewa kursi ne ya wadaci samai da ƙasa sai ce kuma har wala a kafi akwai shigin irin waɗannan hadisan guda biyu a cikin tauhid har wala yau daga abi abdullahi alaihi salam ya ce al kursi juz'un min sab'ina juz'in min nuril arsh to shi kuma kursi din nan yanki ne na yanki saba'in na hasken al'arshi kuma hadisi na da tsawo wannan ya wadatar tunda muna maganin kursi in kana bukata kana iya zuwa ka duba kitabun tauhid na shek saduk ka duba shafi na ɗari da takwas babi na takwas hadisi na uku za ka gan shi da tsawonsa amma muna maganin kursi ne ba sa kursi zama da shi kawai muka faɗa a cikin usulul kafi yace daga malamanmu daban-daban daga ahmad bin muhammad albarki ya ɗaukaka hadisin har ya zo amirul mu'minin alaihi salam yace al-kursi muhitun bis samawati wal ard wa ma bainakuma wa ma tatasa kursi din nan ya lullube abin da ke tsakanin sammai da ƙasa da abin da ke birbishin ƙasa wa in yace wa in tashhar bil qawl fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa cikin sura in ka bayyana abu Allah ya san bayyana da koyi kaga wato kaga ya fasara kursi da sanin Allah ke ko Allah sai kuma ya ce wa zalika qawlu wa sa'a kursiyyu samawati wal ard wa la yaqudu hibbuhuma wa huwa al-aliyyul azim alwala ina jin mun karanta wa- mun a waccan karatun mun karanta cewa eh, daga imam rida alaihi salam ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm yace nawm nawm wala nawm na as yana tun gengidi bai dauka ciko ba sai ce da kuma fis samawati ma fil ardi wa ma bainahuma ma- wa ma ta tasara alimul ghaibi wa shahadatir rahmanir rahim man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi an ce na karanta wannan an ce ba yana nufin ƙari ne aka cire ba a yana nufin fassara a karatun baya a cikin rawdatul kafi shigen irin wannan akwai eh, lahu ma fis samawati ma fil ardi ma bainahuma ma ta tasara alimul ghaibi wa shahadatir rahmanir rahim man dhal ladhi yashfa'u indahu to da yake nan an ɗamfara ayatul kursi ga waɗansu ayoyi da suka haɗu da shi ina ganin wannan mikidarin ko shi ke zan- ina karanta wannan a cikin tafsirin Ali bin Ibrahim akwai fasaran ai ya ya- ya haɗa da aya ta gaba la ikra fi din ma zo ga wannan nan gaba ma za mu karanta ayatul kursi kawai har wala a cikin tas- tafsirin Ali bin Ibrahim din har wala da isnadin sa cewa daga daga Asbag bin Nubata daga Ali salawatullahi wa salamuhu alaihi an tambaye shi dangane da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wasi'a kursiyyu samawati wal ardh sai ali alaihi salam ya ce as-samawati wal ardu wa ma fihima min makhluqin fi jawfil kursi yace sammai da ƙasa da abin da ke cikin su na na halitta duk suna ci- cikin kursi jaw kamar ciki wanda ma mutum ciki wanda ke saka abinci jaw fi jawfil kursi suna cikin kursi ana kursi da adon adon sammai da ƙasa wala hu ab- arba'atu amlakum yahmiluhu bi idhnillah yana da mala'iku hudu suna rike da shi kursi din da izinin Allah fa amma malak fa amma malakun minhum fa fi suratil adamiyyin a cikin mala'iku hudu ma- ma- masu rikon kursi daya an mashi sura irin na mutane na adamawa irin suran mu kenan wa hiya akramu suwar inda alalla wannan shi suran da Allah ya fi girmama shine suran mutum suran mutum wa huwa yad'u wa yatadarru wa yad'u Allah wa yatadarru wa yadrubu shafa'ata wa rizqa li bani adam shi wannan mala'ikin yana ta addu'a yana kankan da kai yana roƙon ceto da arziki ga 'ya'yan adam tunda shi an yi shi asban a- a- adamawa ne to mali- mala'iki na biyu kuma sai aka yi shi a sifan faur faur shine kamar to bijimi kenan mutanen sukan ce mishi bijimi sifan sa namiji amma bijimin sa to shi kenan shi kuma shine sayyidul baha'im shine shugaban sauran dabbobi shi kuma yana dan kankan da kai yana roƙon Allah ceto da arziki ga sauran dabbobi dabbobi kamar irin dangin na gida kenan su dangin a dangin raƙuma kenan da shanu da awaki da tumaki da ire-iren dabbobin da muke- muke muke cin nama su kenan to shi wannan shi kuma yana ta'addu'a yana kankan da kai Allah Allah Allah ya- ya azurta su ya yarwata su ya masu kama to shi kuma sai ma- mala'iki na uku shi kuma an yi shi a suran nasar nasar shine mikiya shine sayyidul tsayar shine shugaban shine shine shugaban tsuntsaye shi kuma yana yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yana kankan da kai gare shi yana neman ceto da arziki ga sauran tsuntsaye sai mala'iki na hudu shi kuma an yi shi a suran zaki shine sayyidus siba shine sar- sarkin zakoki don ana da- dangogin dabbobin da kan kama farisa ana ce musu ana ce musu siba kamar su damisu duk duk dabban da ke farauta dabban da ke farauta ta kama dabba ta ci karwanta sauran kuma masu cin ciyawa su fawar ɗin ke su shanu har da irin su na daji na gina da na daji akwai dabbobi masu ci- cin ciyawa wanda akan ci naman su na gida da na daji akwai kuma dabbobi masu cin nama akwai na gida a cikinsu ko duk zazawa ne ba na gida ko to shi kenan shi kuma mala'iki na hudu a sifan zaki aka yi shi kuma yana wa huwa yargabu ila Allah wa yatadarru ilayhi wa yatlubu shafa'ata wa rizqi li jami'i siba to a a cikin sauran dabbobi ka da an ce mutum shi yafi girma ga ga dan adam na ga asfara mutum shi- dan adam kai zan ce mutum shi yafi girma ga Allah ta'ala yafi girma ma shi to sauran halittar da mai sifan bijimi da mai sifan eh, mikiya da mai sifan zaki to su kuma shi kuma mai sifan bijimin ya fi su daraja to amma mene yayin da banu isra'ila suka bauta wa maraki shi wannan bijimin tun da ya sunkuyar da kai ya kasa ɗagawa saboda kunya tun da an yi abu mai sifa irin nasa an bauta masa maimakon allah saboda haka yana ya fito yana jin kunya yana kuma jin tsoron kada a azabta shi sai sun koyar da kai bai sake ɗagawa to wa'annan mala'ikun da suke riƙe da kursi ke a cikin uyun abar da daga muhammad bin sannan ya ce na tambayi abul hasan rada alaihi salam hal kana allahu arifan bi nafsi qabla an yakhluqa al khalq allah ya san kansa kafin ya halicci halitta qala na'am qultu yara hawa yasma'u fa qala na'am qala ma kana mutajan ila dhalika bai da abu ba ya ce na'am bane yace yana kallon kansa kuma yana jin kansa sai ya ce ma kana mutajan ila dhalika ba bukatan ya ji kansa ko ya ga kansa لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منها وهو نفسه وهو هو نفسه ونفسه هو wato wai yana tumin shi to yana ganin kansa yana jin kansa ya ce ai ba bukatar ya ji- ya ga- ya- ya ji ko ya ga kansa saboda shi ne kansa kansa ne kuma shi ƙudurtuhu nafiza ikonsa mi- zartacciya ce ba laisa ya taju ila an yi sammiya nafsahu baya bukatan ya sa ma kansa ma suna walakin na ikhtara da nafsi asma'an da gairihi ya duhu biha sai- sai dai ya Allah ya zaɓi ya ga daman ya sa ma kansa sunan naki domin wasu ba shi ba su kira shi da sunan naki shi yana bukatan ya ba kansa suna Ya wai- wasu- sai ba kansa suna domin wasu su kira shi da shi لأنه إذا لم يدعى باسمه لم يعرف domin ma kira shi da sunansa ba za su ji fa awwalu ma ikhtarahu li nafsi al aliyul azim maki to farkon sunan da Allah ya zaba ma kansa al aliyul azim li'annahu a'la al ashya kullaha domin shine birbishin komi fa ma'anahu al- al- al- al- al- Allah ma'anan wannan sunan kenan al ali dan Allah wasu muhul ali al'azim sunansa kuma shine al'aliyu al'azim ko awwalu al'asma'i shine farkon sunansa la'annahu ala kulli shay domin ya ya- ya- yana da rashin komai wannan cikin uyun akhbarul da akwai shi irin shi kuma a cikin kafi to insha Allah wannan dangane da ma'anan ayatul kursi yake to za mu shiga wani babin falalan ayatul kursi wannan na san ba za mu gama a karatun nan ba sai dai in kun ce mu tsallake mu tafi kawai domin ko falalan nan na da yawa kuma ya kamata a ji wasu kai falalan ayatul kursi da girma yake da yawa yake falalolin da yawa to zan karanto wasu nan a cikin naga wani naga babin faraloli na ayatul kursi babi kusan da guda a wannan tafsirin sai na ga cewa ko shi ne zan farauto musamman ya wani babi ya ce masa babin faralan ayatul kursi kuma yana da yawa amma a ci- a- akwai ayoyin gaba ma'anin su ma karanta tun daga la ikraha fid din ma karanta daga baya na a cikin burhan ya kawo fararen ayatul kursi cikin burhan zan karanto daga ciki daga ciki akwai ruwaya da cikin kafi da ya kawo isnadinsa daga ali bin hussein ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ali bin hussein alaihi salam ya ce a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce wanda ya karanta ayatul kursi afwa man qara arba'u ayatin min awwal al-baqara wa ayatul kursi wa ayatul kursi wanda ya karanta ayoyin farko na farko na baqara daga alif lam mim zalika kitab al-azim hayya ba mu kudu ayoyin ayoyin hudun farko sannan kuma ya karanta ayatul kursi da ayoyi biyu bayan ayatul kursi لا إكراه في دين هل والذين كفروا أولياء من الطاغوت أي عذاب أولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آية biyu gaban آية الكرسي sannan kuma ayoyi uku na ƙarshen bakar su ne daga amanar rasu zuwa ƙarshen sura kaga karanta farkon bakara tsakiyar bakara ƙarshen bakara an fahimta ya karanta aya hudun farko na bakara zuwa muflihu ya karanta ayatul kursi da ayoyi biyu da suka biyo bayan ka la ikra bi dini da Allahu waliyul ladina amanu sannan kuma ya karanta ayoyi ukun karshe amanar rasul zuwa karshe to lam yara fi nafsihi wa malihi shay'an yakrahu ba zai ga wani abu wanda yake kinsa a kansa da dukiyarsa wala wala yaqrabuhu shaytanu wani shaidani ba zai kusa da shi wala yansar qur'an ba zai kuma manta alqur'ani kun ga wannan falala ne wannan ya hada da ayatul kursi da wasu ayoyi wani wannan da akafi ne wannan hadisin kuma daga kafi har wala yau daga yaqub bin shu'aib daga abi abdullahi alayhi salam yace yayin da Allah azza wa jalla ya umarci wayannan ayoyi ayatul kursi su sauka sama yace a saukar da su sama sai suka manne da al'arshi suka ce ya ayi rabbi ina kuma za ka saukar da mu ka saukar da mu ga masu zunubi amma ce hadil ayat bai ce ayatul kursi fakat don mun karanta wannan a cikin suratul fatiha mun karanta cewa akwai wasu ayoyi da da fatihatul kitabi da shahidallahu annahu la ilaha illahu da qul allahumma malikal mulki da ayatul kursi su su ne suka manne da arai suka ce yanzu a saukar da mu wajen masu zunubi za a saukar da mu wajen masu zunubi sai Allah azza wa jalla ya wahayi ya zuwa wa'annan ayoyi ya ce ku sauka wala Allah itimalan ayoyin da muka faɗa wancan baya din nan farkon bakara da ayatul kursi da ayoyi biyu cikin da amanar rasul zuwa ƙarshe suka ce sai Allah ta'ala ya ce to ku sauka in ji Allah ya ce ihbidna ya ce ma ayoyin ku sauka kawai izzati wa jalali na rantse da buwayata da ɗaukakata لا يقول كن أحد من آل محمد وشيعتهم في دبر ما افترضت عليه من المكتوبة في كل يوم إلا نظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين نظرة نارنس إذا إزاتا da jalalata wani wani daga cikin iyalan muhammadu na magoya bansu ba zai faɗe ku ba ya karanta ko ina abin a ko bayan kowace sallah da na faranta masa sallah biyar ke sai na dube shi da ido na mai kiyayewa a kulle yaumin kallo saba'in a da kofi kulle na zarfin saba'in haja duk kallon da na mace sai na biya masa bukata saba'in kallo saba'in kowanne a biya bukata sa wa qabiltuhu ala ma fihi minar ma'asi kuma zan karɓe shi da duk abin da ko da abin da yake da shi kuma na laifuka ma'ana in yafe masa wahiya to gashi na ya kawo ma'alif ga ayoyin nan ashe ni na darbi yana akwai ruwaya wahiya ayoyin su ne ummul kitab fatiha ke shaida Allah annahu la ilaha illallah da kuma ayatul kursi da ayatul mulk wacce ce ayatul mulk قل اللهم مالك الملك تسوني وانا من هذا من كرنت وانا اشكي فسر من فاتحه to wani wani ruwayan kuma wannan ibn babawai sheikh saduk kenan a littafinsa wannan amma ba a cikin kitabar tauhid ba ne a cikin amali amali na sheikh saduk daga amr bin abi miqdam ya ce na ji abaji afar yana cewa man kara ayatul kursi marratan sarrafa allah an ku alfi makaruhi min makaruhi duniya wa alfi makaruhin wa alfa makaruhin ka min makaruhin akhar wanda ya karanta ayatul kursi Allah zai kawutar masa da makaruhi abin ƙi dubu na abin ƙin duniya da kuma makaruhi dubu na abin ƙin lahir aisaru makaruhin duniya alfaka mafi ƙarancin makaruhin duniya shine talauci wa aisaru makaruhin akhira azabar kaba mafi ƙarancin makaruhin lahira azabar kaba to makaruhi dubu za a kore maka mafi karancin shi talauci na duniya a san kwanin tambayi mutane mene makaruhin da su ai ba irin talauci to ya an ce shi ne mafi karanci makaruhi dubu to kuma makaruhin lahira mafi karancin makaruhin lahira cikin dubun nan shine azaban kabari to kuma ka san kabari ne ne farkon shiga lahira in ya zama lafiya lau to sauran abin da zai biyo bayan shi lafiya lau har wala daga daga da ibn babu wai da isnadinsa daga abul hasan musa bin ja'far alaihi musallam ya ce ya ji wani mutum yana karanta fata kitabi sai ya ce shakara wa ujira da ya ji yana karanta fata sai ya ce shakara wa ujira ya gode kuma an ba shi lada sai ya ji mutumin kuma yana karanta kulhuwallahu ahad sai ya ce amana wa amina ya yi imani kuma an amintar da shi sai ji shi kuma yana karanta inna anzalna sai ya ce sadaka wa gofirala ya yi gaskiya kuma an gafarta masa sai ji shi yana karanta ayatul kursi ya ce bah bah nazalat bara'at hadha minan nar da ya ji aika ce ba ba ba kalmar mamaki o o o o to ba wannan wannan fa bara'a daga wutar ta sauka ga wannan kaji ba to a cikin kulai ne kafi kenan da isnadinsa daga muhammad bin marwan ya ce abu abdullahi alaihi salam ya ce in ba ku labarin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa kan karanta in ya je kwanciya ba shimfidansa suka ce bala yace ya kasance kan karanta ayatul kursi sai ce bismillah amantu billah wa kafartu bi taghuti allahumma hafizni fi manami wa fi yakazati haka annabi ya bayan ya kuma zai kwanta a cikin tafsirin ayashi daga abdullahi bin sannan daga abi abdullahi alaihi salam yace inna da kulli shay'in zirwa kowane abu yana da tsorowa ko ba gargaɗe ne lokaci ya kudu kowane abu yana da tsorowa wanda rotar ƙur'an ayatul kursi tsororon alƙur'ani tsorowa alƙur'ani ayatul kursi man qara'aha marratan sarafa Allahu anhu alfa makruhin min makarihid duniya wa alfa makruhin min makarihil akhirah aysar makruhid dunya al-faqr wa aysar makruhil akhirah azabul qabr وإني لا لأستعين بها على سقوط الدم دوجا kun wannan akwai dan ƙarin kaɗan ya ce wa ainihin wato zirwa ɗin komi yana da tsororon shi da tsororon alkurani ayatul kursi kuma wanda ya karanta ayatul kursi Allah zai kawutar masa da makaruhi dubu na duniya makaruhi dubu na lahira mun karanta a baya mafi karancin makaruhin duniya talauci mafi karancin makaruhin lahira azaban kabari sannan kuma sai ya ce ni kuma ni ina wa'in ne la asta'inu ga ni ina ne ina bidan ina neman taimakon Allah da ayatul kursi ala su'udid dur a hawa matakalai in za ka hawa matakalai ba da na bene ka san abin da zai faru shi shi shi wannan abi abdullahi alaihi salam na mujafar sadiq yace ko zai hawa bene sai ya karba kaga lafiya rawa to tun da bene ina kuma su jirgin sama ko mota ko ire-iren wa'annan tun da kila a benin gidanka kana ganin lafiya lau amma sha- an sha faɗo a benin a mutu mutane da yawa suka ji an ce sun faɗo a benin sun mutu a nan ƙasa ma an yi wani minista yana ministan ne kuwa ya faɗo a benin ya mutu daga kan matakalan bene to kaga kenan duk duk- ko kan komai sai ka ne ka ka karanta ayatul kursi tsari insha Allah to shi kenan a cikin amali na Sheikh Saduk da ruwayansa daga ya ce daga um- a- ab- abi umama albahiri ya ce na ji ali bin abi talibin alaihi salam yana cewa ma ara rajulan adraka aklahul islama wa dallahu fil islami yabitu laylatan fi sawadiha qulta wa ma sawadiha qala jami' jami'uha hatta ya jami'uha hatta ya qara hadhihi al-aya yace ba na ganin wani mutum in ji Ali bin Abi Talib alaihi ba na ganin wani mutum wanda hankalinsa ya kai ga musulunci kuma ya ya shirya zuwa ga musulunci zai kwana da daddare duhun dare wato kenan bai wannan ba sai na ce mene sai ya ce bai karanta ayatul kursi ba Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul sai ya karanta wannan aya ayya zuwa wala yauduhu huma huwa al-aliyyul sai ya ce sannan sai ya ce falau ta'lamuna ma hiya da kun san ita ita wannan ayatul kursi ko kuma ma fiha ko kuma ya ce ko sa abin da ke cikin ta ma taraktumuha ala hal da ba ku bata ba ko hal ko da lokaci ayatul kursi na na baki inna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi qala utitu ayatul kursi min kanzin tatal arsh manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce an ba da ayatul kursi daga taska ne karkashin al'arsh aka dauko aka kawo aka ba walam yu'taha nabiyyun kana qabli ba ba wani annabi kafina ba ayatul kursi قال علي عليه السلام سأل عليه السلام فما بت ليلة قط منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرأ يجي تند نجي وانا دك وجه من الله صلى الله عليه وسلم ban taɓa kwantawa ba bacci ba face na karanta sun makala ya aba umama ya ce bai aba inni a ƙara'u ha sarasu maratun fi sarasi a habini min laila ya ce kaji ma ya aba umama ni ina karanta ta ma sau uku a wurare uku cikin dare qultu wa kaifa tasna'u fi qira'ata fi qira'ata wa kaifa tasna'u fi qira'atika laha ya ibn ammi muhammad yace ya kake yi a wa- a wajen karanta ka ya ya ya ya dan amin muhammad sallallahu alaihi wa sallam qala aqra'uha qabla rak'atayn ba'da salati isha al-akhir yace kafin raka'a biyun nan ka- eh, bayan isha sai karanta kuma ba farkon dare kenan ba فوالله ما تركتها منذ سمعت هذا الخبر من نبيكم حتى أخبرتك به yace wallahi tun da tun da na ji wannan daga wajen annabi ban taɓa daina karanta ta a wayannan lokutan an na gaya maka ayo ala abubuwa wallahi ma taraktu qira'ata منذ سمعت الخبر من علي بن ابي طالب shi ma abi umama sai ce wallahi ni ma tun da na ji wannan daga wajen ali ban sake barin karanta to mu ma Allah ya taimake mu kada mu bar karanta insha Allah ai ta karanta to shi ke da saura amma zan aji ba ku ce man komai ba amma na ga lokaci ya idan kuna son ƙarin falalan ayatul kursi zan kawo in ya ishe ku sai mu bai din da akwai falaloli da yawa ban karanta falalan ayatul kursi ba za a yi ne wannan dai duk tafsiri ne amma cikin tafsirai suka kawo insha Allah الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يقوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم اكتبنا اللهم ارحمنا اللهم ثبت اقدامنا اللهم ثبت اقدامنا واصل ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم من أرادنا بسوء فأريده ومن كادنا فكده واصرف عنا هم من أدخل علينا همه وامكر بمن يمكر بنا فإنك خير الماكرين وابقى عنا عيون الكفرة الظلمة الطغاة الفجرة اللهم انزل علينا منك السكينة والبسنا درعك الحسينة واحفظنا بسرك الواقي واجعل لنا عافيتك النافعة وصدق أقوالنا وافعالنا وبارك لنا فيما رزقتنا برحمتك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله يا الله